بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وأهبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a sharhin wannan littafi na usulul fiqh wa qawaidihi ko kuma manzumatu usulul fiqh wa qawaidihi wanda al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya wallafa a wannan rana wacce ita ce ranar goma sha uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan safa na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya a wannan gari na jimeta yola a wannan jiha ta adamawa a wannan darasi wanda shine darasi na shida a jerin sharhin wannan littafin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayan sa na gari ya sanya rayuwar mu kuma a cikin yardarsa a jiya mun yi ka'idoji da yawa mun yi ka'idojin wa kullu ma rutiba fihi al-fadl fa nadbun yajmu mun yi ka'idar tazahumul masalih mun kuma yi ka'idar tazahumul mafasid mun yi ka'idoji da yawa don haka kafin yau mu shiga cikin babin al'amur insha Allah ta'ala ina ga ya halatta mutum yi dan raji'a haka saboda karatun zuku ba kyau insha Allah ta'ala a karatunmu na jiya mun ce annahayu idan ya haɗu da abubuwa ya kasu kaso idan annahayu ya haɗu da abin da yake hanawa to ya kasu kashi wane ne zai iya mana wannan bayanin da kuma kashe-kashe na نعم بسم الله
النحو يعود إلى ذات
نعم نفرقو شيني أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه أن يعود النحو إلى الشر إيه مثالي كما مثالي إيه مثالا عود النهي إلى ذات المنهي عنه إيه مثالي menene misalin haka menene misalin sa ko kawai bukatun ka haddace in ka haddace bukatun ba tare da misali ba ba shi da amfani na'am كلام البيضاء
nahayu الميتة kamayya
الله سبحانه وتعالى يا حرمت يا سموه yawa Allah subhanahu wataala ya haramta cin mushi to asalin mushe ne aka hana shi aini lamzati mushe ne gaba ɗaya aka hana shi ne duk wani
na'am su saboda haka cin mushe haramun ne zai iya hawa misalin
na biyu an yi hudar lamu ila shafi
na'am
kamar misali a aure yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta akwai sharuɗan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ya sa dole ne sai ya ci kamun ai aure su aka aure ne a ruka in ya hau innan sharuɗan bai cika ba kamar me
kamar wani
wali da yanzu in an yi aure ba wani to lallai wannan an haramta aure mana auren bai yi ba bai kawai yi ba yawai amma a nan waje don kaje su afghanistan da india su wali ba sharadi ba ne na'am
أي يقول الناس إلى عار إلى عار عنه
لا
لكن عار
kai kokari dai mun yi bayani akan ka'idar duk lokacin da shari'a ta rattaba falala akan abu to yana nuna cewa wannan abun ba wajibi ba ne in dai ya zama to babu wani umarni akan abin shari'a ta ce in kai kaza za a baka kaza to dalili ne da yake nuna cewa wannan abin ba wajibi ba ne ina fatan mun gane wane ne zai iya kawo mana misali akan haka waye zai iya kama ai wannan ya kamata kowa ma ya kama misali ga wani can ma a kai ba wancan na tsayan a kai dai da kake tsayan na oke bai zo jiya ba a wannan ya amsa da yawa ba wannan na
akwai misali ga da cikin kawo umarni da Allah ta'ala ya bai da mana cikin sura ta Juma'a inda Allah ta'ala ya ce fa idza qudiya salati fasilu fil ardi waqtabu min qabla Allah ya kiyaye
na cikin misali kenan
kun yadda kun yadda ka dai ba mu wani mu ba mu ba da wannan jiya ba ka ba mu wannan wannan mu ka ka zo sai mun yi ƙarin bayani sosai kafin a gane shi so yanzu ka ba mu wani ka ce me raka'ata alfajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'oyin alfajr sun fi duniya da abin da yake cikin ta haka ne kaga rubti ba fi al-fadl kuma babu umarni dan haka baka da wani misalin babu umarni dan haka ba ma shi bane rakata al-fajr in mutum bai yi ba yau to ba sai ya yi istighfari ba duk wanda bai rakata al-fajr ba yau to ba matsala ba sai ya yi istighfari ba na na daga cikin misali kamar faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallama man kama rawa da imani wa sabon to kira ku zama ta kaɗan da zalbi yawwa kaga annabi ya ce duk wanda ya tsayi wa ramadan yana mai imani yana mai neman lada Allah zai gafarta mai abin da ya gabata na daga zunubai kuma tsayuwar ramadan da ba wajibi ba ce saboda rutiba fi al-fadl kuma ba wani umarni akan haka dai tambaya ta gaba shine mun yi bayani cewa ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasu kaso biyar ayyukan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sun iri biyar ne wane ne zai iya gaya mana su aikin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake iri biyar ne ba wannan na'am
من عمل النبي صلى الله عليه وسلم آية الأمم
in an kallo kake shine matsala ina can wanda ya zama malamin usul ne wanda zai kawo mana da ka ya fahimta shi yasa ka fara da kuskure ya za ka kawo mana min attabi'iziyya mu da muke so ka jero su duka na'am a kai ka amsa a zuba mai bakar rigar nan. na'am ka ce me mana abin da ya yi saboda al'ada ne cin abinci ba ba- cin abinci ai baya cikin al'ada ba a yanzu kana cin abinci ne saboda al'ada ok to a matsayinsa na a na farko ya ce abin da ya yi a matsayinsa na ɗan adam kamar cin abinci bai hukuncin wannan ba wajibi ba ne na mana ma'ana sunna ne mana ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi a matsayin shi na ɗan adam to wannan ba sunna ba ɗaya kenan na biyu abin da ya yi saboda al'ada ce ta mutane su kamar sa rawani so yanzu duk wanda ya sa rawani kai ya tunanin akwai lada na abin da ya yi kawai amma babu umarni a ciki shi ko mai hukuncinsa ɗauke sunna ne ta na hudu abin da ya yi domin ya fassara wata aya ko wani hadisi shi kuma wannan hukuncinsa hukuncin asalin ayar idan ayar asalin ta wajibi ce to aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ma ya kunshi wajibi ɗaya ta biyar na ƙarshe yawwa ma'ana abin da ya yi a matsayin cewa khususiyarsa ne me hukuncinsa eh mana ba suna ba ne ba za a yi koyi da shi ba eh ba za a yi koyi da shi ba eh gaskiya ka yi ƙoƙari sosai allah ya saka da ne ka yi ƙoƙari sosai wajen kawo su a jere na'am a ba shi littafi Na'am. A abubuwan da muka yi jiya, mun yi bayani cewa akwai gurare uku da shakka ba a aiki da ita. Akwai gurare guda uku da shakka ba a aiki da ita. Ko da mutum ya yi shakka ba zai waiga zuwa gare ta ba, waye zai iya kawo mana. Na'am. wurare uku da shakka ba a aiki da ita ko ka yi shakka ba matsala ga wancan bawan Allah Na'am? Akwai me? wannan molan kani molan kani kana nan akai to wannan molan kani ba shi muke bukata ba ko hanyar ma ba ka ce ba ba haka ba ne ga wani can Na'am. Ba haka muka faɗa ba. Ba faɗa haka ba. Yauwa na farko shi ne idan kai shakka bayan ka gama aiki. To kwata-kwata wannan shakka ba shi da amfani na biyu idan mutum shakka ya aure shi komai yayi sai yayi shakka to shi ma wannan kawai in yi shakkar ba shi da ba zai kula da ita ba to idan ya zama wasu wasu shaidan ne so ina ga alamu ajiye murashi a haka mu ci gaba da karatu karamaka Allah mu ci gaba da ganin da muka tsaya
والأمر للفور فبادر الزمن kai bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمع عنه والأمر إن روي فيه فائل فذاك ذو نوعين وذاك الفاضل
fadhaka nau'aini ko kana da zu nau'aini حياكم الله فذاك ذو عين وذاك الفاضل yawwa na'am ah Ka'idar farko da mala yake so ya mana bayani ka'ida ce usuliya shine halil amru yaqtadi al-fawr am yaqtadi at-tarafi wannan ita ce ka'idar da malam yake nuni zuwa gare ta a wannan a wannan baitin shine halil amru yaqtadi al-fawr am yaqtadi at-tarafi shi malam ya zaɓi maganar jumhur waɗanda suke ganin al'amru yaktadil qawl mana idan shari'a ce umarnin abu to tana nufin ayi gaggawa wajen aikata shi ina fatan mun gane waɗanda suke da wannan kaulin su ne jumhur sun tafi akan cewa idan shari'a ce umarni da abu to mutum ya gaggawa saboda faɗin Allah subhanahu wataala fastabiqul khairat ku yi gaggawa wajen aikata alkhairi da kuma faɗin Allah subhanahu wataala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa gafara ubangiji sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya umarci sahabbansa su yi tahalluli da ba su yi ba sai da ya fushi so wannan fushin yake nuna cewa al'amur ya tazil faul saboda inda la inda cewa la ya tazil faul annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fushi ba dan ba su gaggawa sun aikata ba ina fatan mun gane wannan ala kulli hal daga cikin hujjojin da suka kafa hujja da su akan cewa al'amur ya tazil faul akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi akwai shafi'iyya wanda suka tafi akan cewa al'amru yaqtadi tarafi al'amru yaqtadi at-tarafi mana in aka yi umarni in dai ba wani dalili ba to ya halatta a jinkirta ya halatta a jinkirta ina fatan mun gane daga cikin dalilan da suke kafa hujja da su cewa al'amru lit-tarafi shine an wajabta aikin hajji a shekara ta shida Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya wa ashimul hajja wal umrata lillah amma annab sallallahu alaihi wa sallam a wace shekara ya aikin hajji a shekara ta nawa shekara ta goma so kaga idan da a ce al'amru yaftadil qawl ya kamata ana wajabta aikin hajji annab sallallahu alaihi wa sallam ya je aikin hajji to amma yaftadil tarafi shi yasa bai yi aikin hajjin da wuri ba ala kulli hal mazhabar da malam ya ya zaba ta tsaka tsaki ita ce mafi inganci cewa asali al'amru yaqtadi al-qawl saboda in kai ka kubuta amma in aka samu dalili wanda yake nuna cewa yaqtadi taraki to shikenan sai a bar shi yaqtadi taraki shine ma'anar faɗin malam wal amru lil qawli fa badir zaman umarni idan ya zo yana nufin kai gaggawa aikatawa don haka sai kai sauri wajen yi sai ce illa idza dalla dalilun fasma'an sai dai in an samu wani dalili saboda haka saurari abin da nake gaya ma na'am a malam yake cewa wal amru in ru'iya fihi al-fa'il fa dhaka dhu 'aynin wa dhaka al-fadhil وإن يرى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر الأمر أنا كسشي كشي دبان دبان إذن يزمنتو الأمر باعتبار الفعل معنى أنا كسى الأمر تهنيوي دبان دبان باعتبار الفعل باعتبار الفاعل bi itibarul fa'il ya kasu kaso biyu kamar yadda bi itibarul fi'il ma ya kasu kaso biyu saboda haka malam anan gurin ya kawo kashe-kashen umarni ne bi itibarul fa'il ya kawo kashe-kashen umarni ne bi itibarul fa'il inda yake cewa ya kasu kaso biyu akwai fardu ain akwai kuma fardu fardu kifaya shi fardu ain shine umarnin da aka umarni kowa ya aikata a karan kansa shine farko ai ina fatan mun gane saboda haka in bai yi ba a karan kansa shi kadai to yana da zunubi a wajen Allah misalin sa kamar yanzu sallah azumi hajji waɗannan duk farko ai ne furudul kifaya kuma su ne furud waɗanda aka umarci dukkan mutane su aikata saboda haka idan kama bihil ba'd saqata 'anil baqi idan wasu daga ciki suka yi to zai zamanto ya sauka daga ragowa in kuma su dukan su suka ki to za su samu zini saboda haka misalin wannan shine a sallar jana'iza sallar jana'iza kaga fardu kifaya ne da haka yanzu inda musulmi zai mutu dukkan musulmai suke mai sallah gaba ɗaya sun samu zunubi amma in aka samu ko da mutum biyu ne suka mai sallah to ragowar su da zunubi ina fatan mun gane haka nan wanke mamaci yi mai yi mai kafani haka nan al'adar wal iqama a zance mafi inganci kiran sallah da iqama su duka waɗannan furud kifaya ne saboda haka duk lokacin da wani yayi zunubin ya sauka daga raguwa haka sallama ita ma sunna kifaiya ce idan ya zamanto aka samu mutane da yawa za su shigo ajin nan idan mutum ɗaya sallama ya isa in mutum ɗaya a cikinmu ya amsa shi ma ya isa saboda haka wannan shine abin da ake kira furuf kifaya da kuma furuf ain ina fatan mun gane shine abin da malam yake nufi da cewa wa in yura al-fi'lu ma'a qat'in nazar an fa'ilin fazu kifayatul usir ina fatan mun gane na
wal amru ba'da an-nahy lil hilli wa fi qawlin li raf'i an-nahy khudh bihi dafi wa qal ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli ma qad waradat والزم طريقة النبي
نعم لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين
malam anan gurin ya kawo ka'ida usuliya ya kawo ka'ida fiqhiyya jiya mun faɗi da yadda zamu iya bambanci tsakanin ka'ida usuliya da ka'ida fiqhiyya muka ce ka'ida usuliya ta ta'allaku ta ta'allaku bil adilla wal qawaid fiqhiyya ta ta'allaku yata'allaqu bi af'alil mukallafin dan haka kaga abin da baitin farko da muka karanta yana magana ne akan alqawaid al-usuliyya yana magana ne akan alqawaid al-usuliyya saboda haka wannan ka'idar ta usul tana cewa al-amru ba'da al-hadar sunan ka'idar kenan al-amru ba'da al-hadar hal huwa lil wujub أم للندب أم للإباحة أم يعود إلى ما كان عليه ina fatan mun gane abin da wannan ka'ida take nufi shine idan Allah ya hana abu daga baya kuma sai umarni da shi me hukuncin wannan umarnin shin wannan umarnin yana nufin cewa wajibi da aikata abin ko yana nufin halal ne ko kuma za mu koma hukuncin abin na farko misalin wannan shine farkon suratul maida Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am sai ce ghayru muhillis saidi wa antum hurum kaga Allah subhanahu wataala ya hana ni ya hana yin farauta a cikin wannan aya a aya ta biyu kuma sai ce wa idza halaltum fasadu idan kuka gama aikin haji kuka yi tahalluli to fasadu ku je ku yi farauta to menene hukuncin fasadu anan kaga asali nan gurin umarni ne wal amru yaktabi al wujub shin za mu dauko wannan ka'idar ta al amru yaktabi al wujub mu dan bukata nan ko kuma ya zani shine malaman usul suka yi sabani akwai wanda suka ce hukuncinsa shine lil ibaha akwai wanda suka ce hukuncinsa lil wujub amma zance mafi inganci shine yahudu ila ma kana alai mana hukuncin abin a yadda yake kafin ai hanin saboda haka yanzu za mu koma menene hukuncin yin farauta menene hukuncin yin farauta mutlaƙan menene hukuncin yin farauta ɗaya yanzu mutumin da bai da hanyar da zai ci abinci sai ya ji ya yi farauta me hukuncin farauta a kan shi saboda haka ita farauta tana ɗauka a kamu taklifiyatul hamsa duka ya danganta da yanayin mutumin jiya ba mun ce hibzun nafsiyatul hams ba ɗaya to yanzu mutumin da ya zamanto bai da hanyar da zai iya cin abinci sai kawai ta hanyar farauta hukuncin farauta a wannan shi me hukuncin ta wajibi yawa saboda haka kun ga kenan za mu ce hukuncin farauta ya danganta da yanayin mutumin akwai wanda za ta zama mai mantubi akwai wanda za ta zama mai haramun ma yanzu misali in ya zamanto idan ya je ya kashe abin zai zo ya ajiye shi ne ya lallace kaga ta zama haramun saboda haka kamar yadda suke faɗa asai ya kuzu jami'a ahkam at-taklifiyya al-khamsa ina fatan mun gane haka ne yanzu fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul jumu'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a sai ce ni fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a anan gurin mai Allah ya hana cinikayya haka ne Allah ya hana cinikayya to kuma daga baya sai ce fa idza qudiyatis salatu tantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah kaga Allah subhanahu wataala a nan gurin ya halatta cinikayya saboda haka shi ma a nan gurin zai koma asalin hukuncin cinikayya a can kaga cinikayya zama wajibi tana iya zama mantubi ina fatan mun gane wannan shine ma'anar wannan ka'ida ka'ida ta gaba a ka'ida ce da take da alaka da ikhtilafu tanawwu malam yake cewa wa al ibadatan idza tanawwa wujuha bi kulli ma qad warada litaf'ala sunnata fil wajhaini wa tahfazu ash-shar'a bi dhin nawayn akwai abin da malaman usul suke ce masa a ikhtilafu tanawwu ikhtilaf at-tanawwu ma'ana ibada ce guda ɗaya amma sai ta zo ta fuskoki daban-daban misali wace addu'a ake yi a ruku idan a mutum ya ruku wace addu'a ake yi subhana rabbiya al'azim ko kuma subuhun qudusun rabbul malaikati war idan za a buɗe sallah to kaga kaga ibadoci ne guda duka ana yi a ruku so shine abin da malam yake nufi a nan gurin idan aka samu ibada sama da guda ɗaya ana yin ta a wuri guda to sai ka raba wata ran kai wannan wata ran kai wannan idan mutum zai buɗe sallah da me zai buɗe na'am bayan takbiratul ihram wace addu'a zai ta buɗe sallah eh wace addu'a ce سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إن يقدر ما كم يتمي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ina fatan mun gane ai kaga in kaga dama wata ran kai wannan wata rana kai wannan haka lafazan tahiya an rawaito tahiyoyi da yawa akwai tahiya Abdullahi bin Mas'ud ko at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ko wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akwai kuma tayyar sayyidina umar ko wacce yake karanta ta akan munbari wacce wasu malamai ita ma tana da hukumar rafi at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shi ake kira ikhtilafun tanawwu so ba za ka hana ibadojin duka guda biyu ka yi su a guri guda ba sai dai wata rana kai wannan wata rana ka yi ɗaya ina fatan mun gane na'am ina fatan kun gane wannan shine abin da waɗannan baitukan suka kunsa shi yasa mala yace li taf'ala sunnata fil wajhayn dan ka aikata sunna a duka bangarorin guda biyu ce wa tahfazu shar'a bi dhinnawayni kuma ka kiyaye shari'a da duka nau'in guda biyu da suka zuna
والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء ولست هذه حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجع
Malam yake cewa walzam tariqatan nabiyal mustafa kai kokari a matsayin ka na musulmi ka bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne Allah madaukakin sarki a surat Ali Imran yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in dai har da gaske ne kuna san Allah to fattabi'uni yuhibbukumullah ku yi biyayya gare ni Allah subhanahu wataala zai so qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah in dai hatta gaske kuna san Allah subhanahu wataala to ku bi ni Allah zai so Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma atakumur rasulu faqutu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya bawo to ku yi riko da shi abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ku to ku hanu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wadanda suke saba umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam su ji tsoro kar wata fitina ta same su ko kuma wata azaba wasu take mai radadi ina fatan mun gane a annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yake fassara addini yake kuma yin bayanin addinin kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra ila timanu sira ilayhi wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi saboda haka sunna ita ce take fassara alqur'ani shi yasa babu yadda za a yi mutum ya iya fahimtar alqur'ani dole sai ya koma zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da nana Aisha man husiba uzzi man husiba uzziba duk wanda aka mai hisabi sai an mai azaba sai da na Aisha ta ce a gashi kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inna ma zalika al-ars kawai ne za a dan tattaba ni za a dan bujiro maka ne kai kaza lokaci kaza amma ba wai hisabin za a yi ba amma in dai za a yi hisabi abu diddigi to ba wanda zai sha so kaga idan mutum ya zo zai fassara wannan ayar fasauka yi hasabu hisaban yasira in bai koma sunna ba zai fassara ta ba daidai ba saboda ayan ba hisabi take nufi ba tana nufin dai za a dan a dan dai nuna maka dai cewa ka dan yi wani abu amma dai ka wuce duk da haka ina fatan mun gane saboda haka sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam dole ana bukatar ta malam ya ce wa khuz bi qawlir rashidin al khulafa kayi riko da maganar ar-rashidun idan an bace khulafa ar-rashidun ana nufin Abubakar da Umar da Uthman da Ali Allah ya kara musu yarda waɗannan sahabbai guda hudu su ne sahabbai waɗanda suka fi kowa falala a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abubakar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law kuntu muttaqidan qalilan lattafastu Abubakar qalilan inda a ce zan riki wani a matsayin bada'i to da na riƙe abubakar a matsayin badani walakin Allah ittakhadhani khalila amma Allah ya riƙe ni a matsayin badani annabi sallallahu alaihi wa sallam akan Umar yana cewa yana cewa wallahi ma talakta fajjan illa talaka shaytan fajjan ghayra fajjika baka taɓa bin wata hanya ba face sai shedan ya bi wata hanya wacce ba ita kan ba akan sayyidina Uthman annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala astahayi mimman tastahayi minhu malaika lokacin da sahabbai suka shigo cinye annabi sallallahu alaihi wa sallam tana kuɗi ana cewa ga sayyidina Uthman nan zai shigo kawai sai ya rufe cinya sai ake ta mamaki sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ba zan ji kunya wanda mala'ikun Allah ke jin kunya ta ba ina fatan mun gane lokacin da za a yi yakin khaibar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadihi gobe zan ba da wata tuta ga wani mutum wanda yake son Allah da manzansa Allah da manzansa kuma suke son shi Allah zai yi buɗi a hannunsa fa asbaha an-nasu yadukuna laylatan mutane suka dinga tattaunawa kullun yarju an yu'taha kowa yana fata a bashi saboda haka ana wayan gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na'am aina aliyu bin abi talib ina aliyu bin abi talib qalu huwa yashtaki ainai aka ce yana fama da ciwon sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tutar ya tafi kaga wannan falala ce malam yace qawlu sahabi hujjatan ala al-asah malam yukhalif mithlahu fa maraja maganar sahabi hujja ce mutukar bai saba wa irin sa ba dan haka ba za a rinjayar ba idan aka ce sahabi kamar yadda ibn hajar ya yi tarihi a cikin littafin sa ruhbatul fikar shine huwa man laqiya nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-iman walau takhallalat dhalika rijal saboda haka in aka ce sahabi ana nufin mutumin da ya cika sharuɗa guda na farko ya zamanto cewa ya haɗu da annabi saboda haka wanda bai haɗu da annabi ba a kira shi sahabi kaga yanzu sa yanzu najashi ya imani da annaba amma ba sa ba da haka ba sahabi bane sannan kuma mu'minan bihi yana mai imani da shi so ko da ya haɗu da annabi in bai imani da shi ba shi ma ba sahabi bane da haka yanzu Abu Lahab Abu Jahal duk ba sahabbai bane tare da cewa sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Lahab ma an shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan shi wace ce ta tayar da shi a gidan Abu Lahab? Na'am, suwai ba ko yawwa. Na'am. Sannan kuma wa mata alal Islam. In bai in bai mutu akan imani ba, to shi ma ba sahabi bane. Saboda haka waɗanda Sayyidina Abubakar ya yaƙe su suka mutu a kitalur ahlur rijja, su ma ba za su rasa cikin sahabbai ba. ina fata mun gane malaman suna cewa ko da ya yi radda a tsakiya daga baya kuma ya zo ya koma ya tafi daidai to shi ma ana kiran shi sahabi kamar ash'as bin qais ya yi radda daga baya kuma ya zo ya tafi malam ya yi magana akan qaulus sahabi a nan gurin a wajen malaman usul qaulus sahabi iri biyu ne na farko shine idan sahabi ya faɗi abin da yake la majala lil ra'yi wal ijtihadi fi abin da ijtihadi ba zai iya shiga ciki ba ina fatan mun gane ya faɗi abin da ijtihadi ba zai iya shiga ciki ba to wannan hujja ne yana da hukumar rafi yana da hukuncin hadisi kamar yanzu sahabi ya faɗi abin da yake da alaka da gaibu kamar yanzu misali nana Aisha da take cewa a ai take cewa yankutul walad fi fi batni ummihi sanatayn kadra ma ya tahawwar hudul maktab da take cewa yaro baya wuce shekara biyu a cikin mahaifiyarsa ina fatan mun gane kaga wannan abin da nana Aisha ta faɗa suna ganin yana da hukumar rabb ko kuma abin da na karanta muku dazu at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah kaga ana rawaito ta ne mawqufa inda Umar amma malamai suna ganin ba zai yiwu sayyidina Umar ya faɗi wannan da iya ra'ayinsa ba saboda haka tunda ba zai iya yiwa ya faɗa da iya ra'ayinsa ba wannan sai yake nuna cewa kenan yana da hukuncin almarko yana da hukuncin almarko ina fatan mun gane idan sahabi ya faɗa abin da yake ishtihadi ne idan ya faɗa abin da yake ishtihadi ne to akwai maganganu guda biyar zuwa shida akan maganar shi idan an yi ijma'i ya faɗa kuma ragowar sahabbai suka ji ba su mai inkari ba to ya zama hujja wasu ma suna kirga shi daga cikin ijma'ul sukuti amma idan ya zamanto ƙaunin sahabi ne mutla akwai maganganu guda kusan shida akan ƙaunin sahabi duk da shi nan malam guda ɗaya ya kawo na farko akwai malaman da suka ce ƙaunin sahabi mutlaqal hujja ne kowanne sahabi in dai ya faɗa abu kuma in dai ya faɗa abu to wannan maganar ta sa hujja ce ina fatan mun gane yawa idan sahabi ya faɗi magana ba wanda ya saba masa to hujja ne maganar shi me dalili suka ce saboda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum sahabaina dukkan su kamar taurari ne duk wanda kuka ba kun tsira ina fatan mun gane wannan hadisi da shi suka kafa hujja waɗanda suke ganin cewa ƙaunar sahabi hujja ne amma dai a wannan hadisin bai inganta ba ya kirga shi a ibn hazm az-zahiri wanda ya rasu shekara ta 456 ya kirga shi cikin mawdu'at amma dai malamai sun kafa hujja da cewa ƙaunar sahabi hujja ne in wani bai saba masa ba da wannan hadisin ko wannan irin sahabi akwai ƙauni na biyu shine alhujjatu fi qaulil khulafa'ir rashidin mana in dai maganar ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin ce to ita ma hujja ce in dai ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin ne wato Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali ya faɗi maganar to hujja ce me dalili saboda alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin na hore ku da sunnata da kuma sunnar halifofi shirye ina fatan mun gane magana ta uku ta nawa ta uku kenan ko shine al-hujjatu fi qawli Abi Bakar wa Umar qaulun sahabi yana zama hujja idan Abu Bakar ko Umar ne Allah ya kara musu yarda ɗaya daga cikin su ya fada dalili shine ibtadau bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar ku yi koyi da waɗanda suke baya na abubakar da umar wannan shine kauli na na na kauli na hudu shine kaulus sahabi hujja idza wafaqa al qiyas maganar sahabi hujja ce in ta yi daidai da qiyasi Ƙauli na biyar ƙaulun sahabi hujja idan khalafa qiyas. Ƙaulun sahabi hujja ne idan ya saba wa qiyas. Ƙauli na shida na ƙarshe shine maganar sahabi ba hujja ba ce. Me dalilin da yasa bata zama hujja ba saboda sahabbai ba ma'asumai bane suna yin kuskure. Saboda haka tunda ba ma'asumai bane suna iya yin kuskure to wannan yasa maganar su ba hujja ba ce saboda haka wannan su ne a akwal guda shida a kan ina fatan mun gane na saboda haka a zance mafi inganci shine maganar sahabi hujja ce kamar yadda malam ya faɗa idan wani bai saba masa ba Allah ya ba mu dacewa sawa'un yana cikin kulafa wa rashidun ko baya cikin kulafa wa rashidun
وحجة التكليف خذها أربعة قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة والرابع الإياب فافهم الناس
yanzu mu shiga cikin dalilai akwai abin da ake kira al'adilla al-muttafaq alaiha akwai kuma abin da ake kira al'adilla al-mukhtalaf fiha ma'ana akwai dalilai waɗanda aka yi ittifaqi cewa ana ciro hukunce-hukuncen shari'a daga ciki akwai kuma dalilai waɗanda aka yi saɓani wajen halaccin ciro hukunce-hukuncen shari'a daga ciki waɗanda aka yi jima'i cewa ana ciro hukunce-hukuncen shari'a a ciki dalilai ne guda hudu ƙur'ani da sunna da kuma ijma'i da kuma ƙiyasi shine ma'anar wa hujjatul taklifi khuzha arba'a hujjojin da ake samun hukunce-hukuncen shari'a ka rike su guda hudu ne qur'anuna alqur'ani wa sunnatun mutabbata da kuma sunna ingantacciya banda hadisi da'ifi min ba'daha ijma'u hadhihi umma bayan haka sai ijma'in wannan al'umma والرابع القياس فافهمنا نهود شيني قياسي فافهمنا ka fahimce shi idan aka ce alkur'ani a wajen malaman usul ana mai tarifi da cewa huwal kitabul munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bil lafzil arabi biwasitati jibril المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس sai an samu rukunai goma sannan tarifin zai cika ina fatan mun gane wa zai maimaita mun kace babu na'am na'am هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بيوكينا آه المقول إلينا بالتواتر أكو المكتوب في المصاحف ودي كينان المكتوب بسورة الفاتحة أي شيء ده كفتا كاي تلكي نعم على عبد الباسط كو كو باشي وني نعم هو كتاب الله المنزل على محمد بواسطة جبريل المنقول إلينا بالتواتر باللفظ العربي كاي كاي كاي غبا دبا أما جيكا بير كينا نعم المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الناس والمكتوب بسورة الناس شما يتلك وسرقنا kowanne lafazi a cikin wannan yana da ma'ana huwa alkitabul munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam biwasitati jibril bil lafzi al arabi al muta'abbad bi tawawati al mu'jiz bi lafzihi al manqul ilaina bit tawatur al maktub fil masahib al mabdu bi surati an-nas wal maktum bi surati المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس ركني goma dole sai an same shi ina fatan mun gane insha Allah ta'ala bayani akan waɗannan rukunai goma zamu daga su zuwa ga darasi na gaba wanda zai zo insha Allah ta'ala yanzu ɗan mintunan da suka rage mana a wannan darasin zamu bar su saboda amsa tambayoyinku insha Allah ta'ala Allah ya ba mu da cewa Na'am in akwai mai tambaya. Na'am waye mai tambaya? Ga wani can. Amin.
wanda duka namu za ka kuma kashi biyu ɗayan ka ce al'amuru bi itibari idan su shi ne manta.
Akwai al'amuru bi itibarin fi'il. Mal bai kawo shi a nan ba shi yasa ba mai bayaninsa ba. Saboda haka al'amuru bi itibarin fi'il ana kasa shi zuwa al-mukhayyar da kuma wanda ba wanda yake mu'ayyan al-mukhayyar da kuma mu'ayyan wanda aka baka zabi da wanda ba baka zabi shine malam bai kashi a nan ba shi yasa ni ma ban yi bayaninsa ba. Na'am. Akwai mai wata tambaya? wa alaikum assalam na'am Mm. mun yi bayanin wannan cewa abin da waitin yake nufi shine ya juzu taqdimul ibadati qabla ya juzu taqdimul ibadati qabla qabla shartiha la qabla sabadiha shine ma'anar baitin mana ya halatta ka gabatar da ibada kafin sharadinta amma bai halatta ka gabatar da ita kafin sababinta ba shine abin da wannan yake nufi ina fatan mun gane yawwa saboda haka yanzu ya halatta ka ba da zakka kafin shekara ta zagayo amma mai halatta ka ba da zakka kafin ka mallaki nisabi ba saboda shi an nisab shine sabab shi kuma haulanul haul shine shar so ya juzu taqdimu qabla shar la qabla as-sabab ina fatan mun gane wannan shine a takaice kai ka yi tambaya ɗaya ba wani ma ya yi ga wani nan ga wannan ya alaikum salam mana ba za ka iya haddace ilimi duka ba amma inda za ka haddace usulul ilm da ƙa'idojin nan na fiƙo da na usul to zai taimaka maka wajen fahimtar ilimin a sauƙaƙe kamar yanzu yadda kuke gani ƙa'ida ɗaya sai mu kawo mata misali da yawa wanda da ka haddace ƙa'idan misalan ma sun shiga saɓanin idan kowanne misali za ka karanta shi daban shine abin da malam yake nufi ga wani can a baya
malam dangane da magana da kai za a iya yin ibada a shari'a na
a gaskiya na na na kuma kada yi wa mai shi ina son in samu bambanci tsakanin sababi da sharafi misali ga sallah ne a wurina akwai sakamakon na ma'ana na sharafi ne eh ai ba ana nufin koyaushe ba yawa ka'idar ba tana nufin koyaushe ba idan aka ce ya zuzu ana nufin yana halatta so ba wai ana nufin koyaushe ya halatta a ibada kafin sharaɗinta ba kila ka gane ka fahimta yanzu yau ana nufin akwai lokutan da ake iya gabatar da ibada kafin sharaɗinta ba wai koyaushe ba yadda ka faɗa alwala sharaɗi ne amma a nan gurin ba a gabatar da ibada kafin sharaɗinta amma akwai wuraren da ya halatta a gabatar inda kana nan jiya mun yi misalai jiya kana nan yawwa to mun yi misalai yawwa to malam kai ne na ƙarshe alaikum salam ka jawo shi ni a nawa ba ni da lamba luka ya ji bihi luka luka yana nufin mutumin banza so cikon baiti ne saboda haka duk wasu wasin da shaidan ya yi maka to kawai kakka kirga da shi shine abin da malam yake nufi idan shedan ya ma wasu wasi to yana daga cikin gurare guda uku wanda ba za ka waiga zuwa ga abin da ya same ka ba wannan kuma duka an kawo shi ne ba don komai ba illa saboda a sauƙaƙe wa mutane ibada saboda idan ya zamanto duk kokwantar da kai sai ka koma ka sake ibada to wannan zai sa ka ibadar ya zama to ka kasa yin ta kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa a cikin littafin sa na Muwafaqat taysir da Allah subhanahu wata'ala yayi a cikin shari'a yayi ne saboda abubuwa guda biyu abu na farko shine saboda akwai tazahum na ayyuka akwai ayyuka da yawa da Allah ya saboda haka idan ba a sauƙaƙa ba zai zama ayyuka su yadda ya kamata ba sannan kuma kar a yanke a tsakiya wannan yana daga cikin dalilai da suka sa Allah madaukakin sarki yayi taysir so idan ya zamanto cewa wasu abubuwan idan ka samu matsala ba a sauƙaƙa maka ba to zai zamanto cewa gaba ɗaya ibadar ta fita daga ranka to shi yasa za ku ga shari'a tun da farko an yi ta mai sauki sannan kuma duk lokacin da mutum ya zamanto ya samu larura za a ƙara sauƙaƙa masa saboda ya ci gaba da yin ibadar cikin nishaɗi Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari za mu dakata halin insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasin da zai zo na gaba wanda shine darasi na goma na bakwai kafin lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh